shawawo da su riga sun gabatar da abin suka iya gabatarwa bayan bahasi mai zurfi akan wannan mawudu'i ne wanda ko kuma duk kun sha waɗannan abin da ya kamata a ce da nima ina nan don na ji waɗannan na ƙaro kaga sai in ɗan to ni na ba zai zama yana da mawdu'i ba tun da yake kammalawa ne kawai zan so in karkara maganar irin abubuwan da aka gabatar in ma na karfafa wani ɓangare wannan babu laifi in ma na manta da wani ɓangare shi ma daidai ba ne wala Allah bangaren da wannan harka ta bambanta da sauran waɗansu motsi na addini la'alla koyarwa ne irin wadda muka sani tun wanda muka gada karatun allo ana misali akwai makarantun allo waɗanda ake karatu a iya karatun alkur'ani har akwai ma akwai mai kidarin hadda da masu haddace alkur'ani alkur'ani ko suka tsaya akwai waɗanda suke karatun littattafai irin wadda muke ce ma karatun zaure waɗanda shi ma akan karanta fannoni daban-daban wanda ya haɗa da fannin addini da luga da sauransu ma fannoni daban-daban na karatu na littattafai wanda da can ma aka saba ana karantawa wanda kuma har yanzu ana na ana karanta su ko ko wani motsi na tarbiyyar ruhi ta hanyar wurdodi da ba'alin shekunai ke ma muridansu da fukara ɗinsu tarbiyya a kai kuma waɗannan ƙungiyoyin gana zamani waɗanda suka ƙuƙullo har suke yawo gari-gari suna yin wani abu suke ci mashi wa'azin ƙasa baki ɗaya kuma waɗansu duk wani harka da ka sani ta addini wadda ake a ƙasar nan da kuma wannan harka ta mu za ka ga akwai inda muka bambanta akan abin da muke karfafawa wannan janibi shine na fikira wanda yake nufin kwakwafa tunanin mutum ta yadda zai dace da koyarwar addinin musulunci na tunani yana da muhimmanci ga mutum domin daga ainihin fikira bari amfani da wannan kalma ta fikira daga fikira ta sani ake ganin abin da ke gudana daga ayyukansa kuma ko da mutum yana son ya nazarin wa'insu abubuwa na mutane kan ƙware ya nazarin irin yadda suke tunani bilhassil ma dukkan sakafofi na duniya wanda aka yi a tarihi to sun ɗori ne a kan wani nau'i na fikir kai har ma abin da ba za ka iya ce masa ma sakafa ba saboda kasantuwansa bai kai mu kidarin sakafa ɗin ba wato ba wayewa ne ba masamsa rashin wayewa ne wannan ko koda ga irin ƙabilolin nan da suke 'yan ƙanana suke zaune a dazuzzuka kuma suke rayuwa irin ta farauta da tsintan 'ya'yan itatuwa in har akwai su to za ka gansu da akwai wani nau'i na tunani wadda shi ke juya rayuwarsu akan shi kuma suka wannan ko yana iya zama abin da suka canfata ko wani abin da suka yi itikadinsa saboda ka dauran fikira a rayuwar mutum ba kaɗan ba ce domin shi natijar fikirarsa ce kuma ayyukansa natijan fikirarsa ne to mu muka muna ƙwari ne mu kwakwafa fikiran mutum ta yadda zai sami fikira sahihiya wadda ta yi daidai da koyarwar addinin musulunci na'am ana iya samun mutum ya yi karatun addini daidai gwargwado kuma mana iya ce mishi ma ya yi karatun da yi masha Allah a musta wanda a wannan al'umma za a iya ce masa mara don har yana koyarwa kuma lallai kana iya nazarinsa ka gan shi da ɗabi'u kuma har wala yau kyawawa har wala ana iya ganin cewa in an gwada shi da kyawawan ɗabi'unsa za a ga shi mutum ne mai ɗabi'u masu kyau kama duk da haka ba mamaki waɗansu abubuwa su shiga masa du wanda a dunkule zai iya magana a kansu bisa rashin sani ko saboda a dunkule gansu ba zai iya warware su ya bayyana su alal misali yana iya cewa a dunkule wannan abin ba kyau amma an warware shi yana da kyau ko kuma a dunkule ya ce yana da kyau amma an warware shi ba da kyau ko kuma a ce ya ce a dunkule yana da kyau amma ba zai iya warware maka musamman ga abubuwan da suke shigowa rayuwar bil'adama a yanzu wanda za su iya zama masu baki baki a rayuwarsu kuma wa'annan ga su mai yawan su wannan ibara ce ta larabci wato suna da yawan gaske a wannan zamani namu wanda kuma kullum ba su gushe ba suna ta kutsowa cikin rayuwar mutane tun daga lokacin da baturin mulkin mallaka ya shigo ƙasar nan ya kama ya kama ta ya mallake ta ya dankara mata irin nizamin mulki irin nasa har ya zuwa yau ɗinmu da kuma yanzu yadda ainihin ake hujumi a kan kowane ɓangare na rayuwarmu da kuma yadda bakin abubuwa suke ta kutse a cikin rayuwar kowane ɓangare na mutane har ma yanzu suna cewa an kai ga wani mikidari da suke cewa ana ana yin abin da ake ce ma global village wato ainihin ita duniyan nan gaba ɗaya ma ana kallon ta kamar za ta koma kamar ƙauye guda ga rayuwar ƙauye kowa ya san kowa duk mutanen ƙauyen sun san junansu har ma in an ce wancan wane ne sale ne ko ado za ce sale ne baka ganin shuɗin rigansa sai a ado ne a yaushe sai sabon riga saboda 'yan garin sun san sabon rigansa to wannan irin ɗinki wadda wato yadda kan zama mutanen ƙauye duk sun san sun san kowa da kowa kuma sun san halin da yake cikin sun abin da ke gudana kuma komai nasu a ɗaya idan ma aure ne saurayi zai yi to yan uwansa samari wanda suke mikidarin kai ɗaya su ne za su haɗu su je su su ɗebo ƙasa su kwaɓa su yi tobali su gina masa ɗaki su je su yanko ciyawa su yanke ciyawan su masa jinka su ne ma za su yanko tukur wanda za su yi tsaiko din sannan kuma za su tattaru masu je su yi noma a gonan su rikinsa da sauran ire-iren su wanda suka san rayuwar ƙauye ban san ko yanzu ana irin wannan ba za su ga cewa komi kamar a haɗe suke to yanzu duniya tana ɗaukewa tana zama haka nan tamkar ƙauye guda wadda kuma wannan yana nufin kenan rayuwar wani ni wani nisan duniya zai zo ya shafi rayuwarka alal misali rayuwar mutumin japan mai addinin buda sai ya kirkiro wani abu yau sai ya zo ya zama ruwa da tsaki a rayuwarka kuma kamar yadda za mu iya gani ko yanzu muka walakata idanun muna za mu ga kayan japan watakila ma wannan abin da nake magana da shi ko abin da ke to kuma yau da kullum kamar in wannan ya tsinke zai zama har tattalin arzikin mu da komai na mu sai yana tsinkewa yau da kullum muna ganin duniya ta tsinkewa a irin wannan yanayi to fikira sahihiya wadda ta dace da musulunci a wannan zamani tana da muhimmanci to kamar da yake ce muku wala Allah inda muka bambanta da sauran abin da za ka iya ce ma ban san ko za a iya zai inganta
ce musu ko da wani to in ma ana iya ce musu kan harka ɗin duk wata harka ta addini
positive ko negative inda muka bambanta wani Allah wajen fikira ɗin da saboda mene saboda wata baiwa da Allah ta'ala ya mana wadda ya sa ba mu da duhun kai dangane da abubuwa da daman gaske da mutane suka jahilta akwai abubuwa da daman gaske da mutane za su gan su ce musu a'a wannan san ba su dace ba amma su mun sai mu warware mu ce musu cewa a'a ba ba wani abin da ya hana shari'a musulunci saboda dalili kaza da kaza da kaza ko kuma su ga wani abu a dunkulin su ka yana da kyau mu ce a'a a wajen kyalkyalban zani ko da cikin guba ne saboda kaza da kaza wannan kuma saboda fahimtar da Allah ya mana na daidai gwargwaro na yadda muka fahimci zamanin mu kuma muka fahimci addinin sannan muke ganin ta wace hanya ce za a iya dawo da addinin a wannan lokaci wannan ba zan iya ba zan iya miƙa shi ga wani abu ko wani wani ga kamar in ce wani ƙoƙari ko ko jarumtaka ko ilimi ko dabara ko wani ko a'a wannan na miƙa shi ga baiwa ce ta Allah ta'ala wanda ya mana kuma ya sa cikin baiwoyin ya sa ainihin daga gare mu aka ji waɗansu abubuwa da daman gaske wanda a lokacin da muka faɗa sun zama mutane baki bakin abubuwa amma daga baya a hankali sun fara fahimtar haka ne kuma har yanzu ana jin bakin abubuwa kan wajen kuma da sannu su ma a hankali za su mutane za su saba su zan ba ku irin yan misali akwai lokacin da kiristoci a kafanca suka miƙe suka ko da wannan ya fara ne to bari je bai ne wannan ba na tunanin kamar shi wannan kamar ba shi ne na farko ba amma bari ce eh wannan din kiristoci aka kwance suka suka dira kan musulmi suka kona masallatai suka kona makarantun allo suka kona alluna din suka karkashe ma mutane akwai ma makarantar allon da suka je suka kashe da malamin da ɗaliban almajiran da yawa suka dinga karkashe to aka zo da gawawaki kaduna da kuma wa'anda aka ji maroni hankali ya tashi to a lokacin sai suna ganin ga ranar mu taso ranar mu taso za a ramon gayya ina muke ne mu fito mai jagoranci a ƙona cocina a kashe kiristoci sai muka ce mutane ba haka ne ba shi ne abin yi ba ba kashe kirista ne abin yi ba ba kuma ƙona coci ne abin yi ba saboda shi kirista in ya yi abin da ya yi yana da dalilin ko ba komai shi bai da addini bai da shari'a amma mu muna da addini muna da shari'a kun ba abin da addini mai koyar da mutum kuna nufin yanzu haka za a zauna ana karon haka nan dai aka dunga har ma na san cewa lokacin da aka taru a wani masallaci ana mutane bayani cewa kada su mai da martani irin wannan har da cewa kada kada su yarda an ne ya zama shi ke koya masa addinin su domin in yi wani abu ya wani wauta kai mai kai wauta irin wannan to ya zama malamin ka yanzu ya zama yana koya maka addinin ka kenan alhali kai kana da malami manzon Allah wanda ya koyar da wannan sunna shi zaka bi a irin wannan menene mataki mutane a tafau suka ce to kaji rab da kusan kuna ta cewa jihadi jihadi jihadi to ga ranar jihadin ta zo kun nuna mana ku ku ragage ne ba gan ku ba suka yi ƙone ƙonensu da sauransu da sauransu daga baya hukumomin ƙasa suka baza yan jami'an tsaronsu suka yi ɓarna akan musulmi da ransu ya gada kuma aka zo aka kama musulmi aka ci shi ne sannan daga ba su fara tunani cewa eh ashe kuma ashe mu mun yi dogon tunani da ba haka aka yi ba ko ba lura ba da alal akalla da sai a yi kamar yadda mu muke cewa kamata ya bi cikan mu tattaru mu magana da yawo daya mu ce waɗanda suka yi wannan ta'asa din dole a hukunta su in ko har hukuma ba hukunta su ba to mun san wani inda za mu ɗora alhakin to mun san ko duk wani wanda ke rike da ragaman hukuma a hannunsa zai ji tsoron wani ko dai ya ɗauki mataki ko kuma ya zama shi ke da alhaki kuma ba zai iya kila ba zai iya yi ma duk al'ummar musulmi ba in suka ɗa suka ce ko dai ka hukunta waɗannan da suka yi laifi ko kuma kai ne kai laifi kenan tun da kawo baya su to sai bai haka nan ba sai maimakon haka sai aka ba hukuma damar ma ta asa sannan sai daga baya mutane suka wace gaskiyar mu wallahi da ba a da an ji shawara da duk ba a fada cikin wayannan haruka ba da abinda aka yi da yafi alkhairi yanzu kuma ba za a yi wannan din ba tun da an ce an rama gashi a ramuwan bai daɗi ba kuma bukata ba ta biya ba to ana nan misali kuma mun lokacin da amerika ta je ta aukawa iraq lokacin bush uban wannan bush ne to shi ma mutane sai fahimtarsu da wannan sai ya zama kawai kamar cewa yanzu saddam hussein shugaban iraq kamar wani gwarzon addinin musulunci tun da gashi amerika tana faɗa da shi sun ce a lalle amerika tana faɗa da musulunci amma ba saddam ne ke kara musulunci ba a bisa gaskiya ma shi karansu wannan ya yi wayatuwa ga fahimtar mutane na san hawan yana cewa kai ya san har a wayan saurare masu ilimi na shakkun yadda za su iya gaya wa mutane wannan saboda ganin al'umma ba za ta iya ganewa ba amma sai ga har mun yi amfani da kalman cewa shi wannan fa karansu ne wanda a lokacin ana ganin girman sa to na'am akwai ma wanda a nan suka rika haihuwan 'ya'ya suna sa musu suna saddam aka yi ta yayin hotunan saddam ba abin da yake suyuwa a kasuwa kamar hotunan saddam kai harta ma in kantin ka ba hoton saddam ba ma za a san kayan ka masu ɗaukar hoto duk wanda ba hoton ba ya ɗaukar sayar da hoton saddam ba a ɗaukar hoto a wurinsa sai zama har in yamurai duk ko ina hoton saddam za ka mamma a shahararwa inda suna son su cinta domin hawan saboda tsananin tawali'u ma har baya cewa saddam saboda tsananin kunya sai ya dan mayere ce ya to mun sun kanan su a'a ba haka bane na'am wa'annan suna faɗa da musulunci amma ba wannan ke kara musulunci ba har wani yake ce min ni ka abin da ka faɗa ya ruka ne ka ce america suna faɗa da musulmi ne da ko ba da musulmi musulunci ne ce ya to wane ne sojan kafirci din da ke faɗa da musulunci ba america wani ce to wane ne sojan musulunci ne ce alamu abin takaici ba ya ce a shi ba zai gane ba a shi ba suna faɗa da karawa da sadan balle ce nasu to shikenan dai suka je su masu kaya kaya saddam saddam ne suka ta wani yayi daga baya ba ma daɗe ba har nake cewa duk masu ganin cewa ba da jimawa ba shi saddam din zai ba da sai ga koya ba da ya zo duk ya miƙa wuya ya tsaron da ga wayannan ya ci ga duk kuma suka suka zo suka tusa abin mamaki a wannan lokacin har da wayansu manyan malamai a wayansu sassa na duniya sun ba mu mamaki har ma akwai wanda ya ce yana kira ga al'umma su je su yi masa mubaya halifan da ake jira mahadin da ake zuwa ya riga ya bayyana to ba da jimawa ba sai mutane suka dawo daga wannan rakiya suka gano ta kamanci wannan to har ma ma ce musu ku lura lokacin da aka rige mun kafancin din nan ai mun nuna muku ba wannan ne ba daga ba suka dawo ka ga mai zai sa yanzu kun ba za ku yi nasu wasu ko daga ba su ce wasu mutane ina suke samun tunaninsu ne sai ka ga sun faɗi abu sai kuma ya zo ya zama daidai to wannan wannan ba wani abu ne illa fahimtar yadda lamura suke wannan kuma yasa a yanzu har wala na bai ko wani sanar misali a lokacin na san kafin ma duk wa'annan abin da na faɗa akwai lokacin da bayan mulkin soja na shekara da shekaru da aka ce za a kuma kwararwa 1979 kenan to shi ma a lokacin muka yi darga da mutane a lokacin atafau sun nace akan cewa jefa ƙura'an su jihadi kuma zaben shugaba shugaba musulmi jihadi illa iyakanta an gama kuma kenan aka zaɓi shugaba musulmi sai muna nan su to shikenan in wannan jihadi ne in ce ku kun gama to yanzu me ake yi suka ce akalla dai musulmi ne kaza ka kaya kaya shikenan sai aka ba ba ma bayan shekara hudu suka sake suka sake jihadin su don sun samu fatawoyi sun samu fatawan siyasa ta fi sallah sun samu fatawan ka fasa haji ka zauna ka jefa ƙuri'a domin zaben 'yan majalisa domin jefa ƙuri'an ya fi haji to shi kenan sai kuma bayan sun fasa hajjin masu jefa ƙuri'a su sai zama kawai sai aka ham aka soja suka hambare musu jihadin su to sai wanda gashi masu fatawan jihadi ne din sai suka zo suka ce yanzu kuma abin da ya rage a yi soja biyayya ka ce to mene amfanin tsaka lokaci ana ta wannan jihadi in ma tun in soja ya hambare shi ma jihadi aka ce shi ma sojan da ya hambare din jihadi yake shi ma yana bin sunna ne kace ai da ma kaga ban bata lokaci ma ta kaya kaya kaya ba sai mu kai soja in kunnin ka ka je karana guda ko guda nawa ne ma je ka hambare mana mulki kai mana jihadi ba shikenan ba sai mu maka biye in dai shine addini to wa'in sabon da muka nuna masu koda ma a tarihi da fassara tarihi duk sai su kasa gane cewa da haka nan ake bi a canza al'umma in an ɗauki shugabanci sai al'umma a canza ta to da ko da ko ya yi annabi sauki ta hanyar da ƙurashawa suka neme shi saboda sun nemi har ma mulki suna iya bashi amma ya tsaya tsaye tsayin da kakan cewa yana kiran su su mi ƙauya ne ga wannan karama la ilaha illallah wato bai baya nemi ne ya zama cikin yan majalisar dattawa na makara ya shiga dara da dawa ya kawo tsoye-tsoye a ciki duk suka ce ai wannan ba haka bane duk da irin wa'annan yawan ina baku yan misalai ne wa'inda misalai irin wa'inda suna da yawan gaske waɗanda suke suka nuna wani lokaci in muka yi magana sai mutum daga a lokacin bai gane ba daga baya sai zo ya ka yanzu ba na tsammanin akwai wani wanda za a roƙe shi da mutum kuma ana jihadi ne da katin kuɗa amma ban san ko wani har yanzu zai shiga wannan tsakaniyan amma zai sha mamakin to ya aka yi mu kabanci wannan shekaru 25 da suka wuce shi ko sai bayan shekara wajen sai kwanan nan ya gane to wannan fikira tana da muhimmanci ya zama kana kallon abu da ma'auni irin na addinin musulunci ta yadda wani abu in ya zo ba zai shiga maka duhu ba tana yadda kirkita ka ko mene ya zo sai ka aje shi a matsayinsa saboda kana da masaniya dangane da ma'aunar na addini din wani ba wani ba zai zo don shi na zamani ne ya ba ya rikirkita kai ya ba ku tsoro har ya zamana ka yi fada da shi alhali kila abin ka yala kai marhaban da shi don aka sami irin wani wani abu sai fito zai iya amfanin ka ta fuskacin ilimi da ma'addinin ka amma sai mutum saboda rashin sanin sa sai ya shiga fada da shi kawai ya ce a tafi ba addini ba ne mu kuma ganin wani abu ne wanda yake ba shi ba da dangantaka da addini ko rashin addini wani kamar kamar wani abu ne wanda zaka yi wani kowane yana iya daukar sai amfani da shi in yaso ko ya amfani da shi domin abu mai kyau ko ya amfani da shi domin maras kyau kasantuwa an gan shi a hannun wani yana amfani da shi ta hanya maras kyau bai hana kai ka karɓa ka amfani da shi ta hanya mai kyau to wannan fikira musamman ta yadda muke hangen al'umma da makomarta dama shi ne asasin rabuwan harkar nan da kuma tsirowanta a matsayin wata mustaƙiliyar harka ta daban tun ƙarshen saba'inoni muna batun shekaru 28 kenan zuwa da bakwai zuwa da shida zuwa da biyar a lokacin cikin zaba'inonin nan babban jigon abinda ake tattauna a kai a cibiyoyin ilimi shine al'amarin fikir wanda ake cin ideology a lokacin abinda ya danna duniyan nan su ne fikirori guda biyu wadda kana iya ce masu na siyasa da kuma tattalin arziki shine a janibi guda akwai jari hujja wanda yammacin duniya ke yada shi da sunan kuma abinda suke ce madamakurkiya a janibi guda akwai gurguzu da kwaminisanci wanda gabashin duniya ke yadawa a matsayin shine mafita daga danniya da kuma samun rabon arziki daidai wa daidai da yin adalci da sauransu to kuma wa'annan fikirori guda biyu sun danna tunanin mutane a lokacin musamman a jami'o'i to a lokacin kuma aka samu 'ya'yan musulmi yawan gaske za ka gansu suna ganin cewa mafita ga al'umma ita ce gurguzu da kwaminisanci wanda suka ɗauka ainihin ya tsoro ne akan science ilimi ne kuma tilashin mutum ne kamar yadda yake ɗagowa daga farauta da tsintan 'ya'yan itatuwa ya je ga noma da tabbata a wuri guda ya je ga ƙwarewa a kan fannoni daban-daban har ya je ga faɗin sakawa da kafa daula babba da yaduwar wayewa suna ganin wannan matakai ne daban-daban wadda ɗan adam ya kan bi yana ɗagowa to suna ganin shi kuma kamar haka nan ne tilas dama can asali a nizamin tattalin arziki zai fara daga irin wannan tsarin bawa da mai gidansa ne har ya je ga tsarin jari hujja har kuma zuwa ƙarshe in ya ci gaba ya koma ya gurguzu in ya kuma kai ƙarshen ci gabansa ya zama mai ra'ayin mars wannan abu kamar abin ba abin ban dariya amma da yawa za ka ga cewa mai ilimi ya ɗauka kai to menene marxism aka zo na aka nuna aka ce wani ra'ayi ne wanda yake shi bai ya zama akwai allah an ɗauka addini yan jari hujja ne suka ƙirƙiro domin su mallaki talakawa su nuna masu cewa akwai an mutu ana tashi domin su yarda cewa da gaske ne ana tashi din har su ji ra'ayin su bi su sai su mallake su sai su sarar da mulkin su akan su su kuma karbi dukiyoyin su su su ji daɗi su kuma waɗannan a bautar da su har wannan faɗin na Marx wanda ya shahara religion is opium of the people wato addini wani abu ne da ke tamkar abin da ke sa mutane bacci wato wani abin da za a baka sai ka fasala ya ne sai a yadda aka juya ka kuma kamar wani tarko ne wanda ga masu kamar harauta su kan yi don su kama abin da suke son su kama kun san masu farauta su kan yi dabarori daban-daban cikin dabarorin kwa suna iya sa wani irin nau'in abu abinci ya galabaitar da dabbar da suke so su kama sannan so su kama su sarrafa ta yadda suka kada to wato addini kamar wani abu ne an amfani da shi ne kawai a shagaltar da tunanin mutum sai a mallake shi to wannan kuma tunani ya yi karfi sosai tana yawa yanzu ana faɗa mutum ya jin kama ana tatsuniya amma ba ƙaramin karfi ya yi ba kuma za ka sha mamaki da yawa 'ya'yan musulmi sun tsaya kyam akan hakan kuma ba su wani abin da ke fitowa da bakin su ba wani abu ne in ban da zagi da jaba'i da cin mutunci ga al'ummar musulmi da musulunci a lokacin ba su da wani magana sai nuni ga sarakuna na gargajiya matsayin su ne addinin musulunci da nuna abin da suke yi da cewa ko ai gashi nan duk sun danna talakawan su suna kaza suna tsara wasu da ƙarya da gaskiya amma kuma na farko dai an ɗauko wani abin da yake shi addini ba shi ya kama shi ba kuma shi ne asasinsa ba al'adar mutane ya samar da shi aka ce shine addini sannan kuma aka ɗebo waɗansu abubuwa da ake wanda su ba suna da rankata da aka ce sune addini sannan kuma sai aka yi kwandemin addinin da shi wato ka ga mutum kana so ka ce abin da yake ka ce shi yayi laifi sai ka sa masa laifin sai kuma ka yanke masa hukunci alhali bai laifin komi ba wato shi addinin musulunci bai laifin komi ba sai aka sai aka zo aka ce to yayi dai mai laifi shine kaza shine kaza shine kaza to saboda haka yanzu ma dai addinin da ba shi ma to ba mamaki idan Karl Marx in ma mutum ne mai hazaka wanda ba na tsammanin haziki tunda tarihi ya nuna lallai Karl Marx ba ma kawai ba wani haziki bane har wala ba dan giya ne mashayi kakken mashayi kuma ba karamin malalaci bane jangon kawai shi ma zaune amma shi fito musu da fikirar da ya danna duniya kusan shekaru da daman gaske kafin allah ya kawo ajalin wannan fikirar to yanzu ya zama tarihi amma ina gaya muku ne a wannan lokacin mu an fuskance mu da wannan to mu kuma daidai gwargwado muna da karatun gargajiya irin na addini din wanda yanzu suke hujumi a kai da na allo da na littattafai sannan kuma mun ƙiddilayi a karatunsu na boko abubuwan da suke sukan addini da shi ba shi a cikin addinin samsa hatta ma wanda suke murguɗa tarihin mu su soke mu da shi duk ba shi a ciki duk ma ba san tarihin namu ba to sanin mu da cewa ai shi musulunci nizami ne kammalalle cikakke ɗore akan tauhidi wanda yake kuma ba sakamakon fikiran wani ne ba kamar irin sauran ideolojijin duniya ɗin ba ainihin fikira ce ta wani ba ko haziki ne ko ma wani iri ne duka bane ke cewa ni dai ba zan iya ɗaukar kalmar su ma haziki ba to ba sakamakon fikira ce ko da ta ni genius ba irin wanda Allah ka makwakwalwa musamman din ba wani ne ya zauna ya zauna ya kakaro addinin musulunci ya tsatsara shi ko kwashe shirya shi a wahayi ne daga sama umarni ne daga Allah kuma hankali da basira na mutum inda har shi mai hankalin ne zai nuna masa akwai samuwar Allah domin samuwar abin rayuwar da shi kansa ma da yake raye da duk abin da ke cikin sama da kuma sama da ƙasa shaida ne akan wannan kuma da nizamin da ke tafiya na tafi da wannan kauni sama da ƙasa ya nuna aiki ne na gwani kun ba za su zama sakamakon hadari ba don ka fuskance su da wannan sai su ce wai hadari ne samar da shi da yake ba su da ansa ga abubuwa da dama an fuskance su da shi wannan sai su ce kawai hadari ya samar to tambaya ita ce me yasa shi irin wannan hadarin ya zauna daren bai ci gaba da hadaruwa ba ai kaga idan hadari ne ya samar da wata da taurari da sama da ƙasa da tsiro da ruwa da sauransu ai haɗarin sai ci gaba da haɗa ruwa sai watan kuma ya wargaje da ranar duk su tattar watsi ko su samar da wani sabon haɗarin kamar waya da suke cewa ci gaban mutum wai ya taso ne daga asali daga biri ne wai yadda jela ya kakkaɓe gashi kansa ya waye ya zo ya zauna a gari to in haka nan ne sauran bironi kaga ya kamata a ce su ma suna ta wayewa suna zuwa gari kuma ya kamata dan adam yanzu in ya ƙara ci gaba ya wuce mutum kuma ko ya tsawon tsiya ko ya kauri kamar yadda ya tsaya kyan ta yadda yana nan kabansa na nan ya sa kaba ɗaya a lagos mana ba su yana ci gaba ba ne to kuma tun da yanzu yana kakkaɓa wani abu ne wata rana ya ya kaɓa wani kuma mara daga cikin jikin sama zai tsaya yanzu ya tsaya yadda yake kuma a ga cewa haka din yayi nizamin yayi baka tunanin halittar bil adama ya canza ya koma wani kama wanda ya fi wanda yake yanzu sai kuma ya tsaya haka kyau sai su ce maka ai wannan yana ɗaukan miliyoyin shekaru ne kafin ya canja to wannan ko ba al'adan haɗari ba ne abinda abinda haɗari kan samar ko da ya baka sha'awa yana yi a hankali ne kamar misali idan ruwa na dukan wani wuri yana zaizaye shi to ba sai ya shekara miliyan ne zai fada rigija yau zaizaye ba duk lokacin da ya jike shi ɗin yau da kullum zaka ga tasirin a hankali har ya zama ya yi rami ko ya ba da wani kamannu don haka nan ne ko tun da haɗari ne ya kamata a ce wa'annan haɗarin yau da kullum 'yan shekaru na ana ganin ɗan sauyi kaɗan wanda za a tunanin nan gaba zai zama babba kamar a ga idan mutum yana dan dawowa kuma tu kaɗan wanda za a fara ranto ba nan gaba ba zai dawo ku ne ko a ga yana tsokowa yawo gaba ana fara ranto nan gaba ƙarshen ta ma idanun nan za su dawo goshi ko abin da ya kama da hakan to alhamdulillah da wannan ba sai na dami ku da batun fikira irin wayannan ba amma abin da nake cewa shine a wani lokacin mu abin da muka fuskanta kenan to amma mu kuma sai muka fuskance su da fikira ta musulunci da nizamin musulunci a wani lokacin suna ce mana duwatsu ƙara kankamammu busassu masu malɓaya hannun agogo baya to su kuma gari wanda suke ganin kamar su ba san ma'anar wannan abin da muke fuskanta ba suna ganin cewa kamar dai to wannan kuma ko an masu san mu ne sai ko kuma ka zauna ka dan yi karatun ka ka dan sami albashin ka ka zo da yar motar nan a dan ji daɗi ka sami ka samu a dan sami a dan sarara kuma ka shiga wani shi rikici kuma yanzu irin wannan ya ja maka ka ya ja maka kuma ya ja mana gasu nan to wannan ba da jimawa ba a cikin ƙarin lokaci kalilan tunanin al'umma ta sauya muna iya ganin yanzu mutane suna son addini tana yawan mutum ya ɗauka kawai sakamakon haɗari ne kila wasu ɗauka haka nan ne amma ya aka yi kwaminisanci ya tafi aƙidan ba Allah yanzu ya mace yanzu wanda yake da awon ba Allah sai ya ɓoye kansa in ka ce na kai kai ne ka ce a zai zai wannan ba la dole magana ai da ne wannan yanzu sun daina kwamisanci ya rushe a gidan a gidansu a soviet union amma kaɗan ne mutane suka san cewa sakamakon aiki ne na dare da rana da mutane masu fikira na musulmi suka yi suka dinga faɗa da wannan aƙida ta hanyar koyarwa da ɗago da nuna ainihin ɓacin wannan tunani har wannan tunani ya yi ƙasa to yanzu sai kuma dama wani abin da ke dama mun san ɓatacce ne kuma da sanu ɓacin shi zai bayyana da kowa shi ne demokuraɗiyya wanda yanzu ake ta faɗa yanzu kuma dai da yanci da haƙƙin da adama da wanda ainihin yammacin duniya suke cewa shi suke kare wanda shi ma yanzu an fara ganin irin demokuraɗiyyan da wayewar da ci gaban da zama lafiyar haƙƙin bil adaman da suke koyar to amma in ka je bangaren nazari na karatu za ka ga cewa lalle musulmi sun kokari kwarai wajen yaye asirin waɗannan tunanai da kuma fidda tunani irin na musulunci sai to ana bukatar a zauwa da musulmi da guzuri mai yawa na fikira ta yadda kowane irin abu aka bijiro mishi da shi wanda ake hujumi da akan addininsa da shi zai iya cafa ya tare ya tara addinin ya kuma nuna addinin a kama sahihi ba kama irin ta fada da zumuɗi da zage-zage ba na irin na hankali da basira kasan wani idan ainihin aka hujumi kan addininsa da tunani tana aiwa ya mai da martani da zaki da faɗa to wannan ba zai burge wanda ya guji ba sai ce kaga jahili ni na ce kaza shi ya ce kaza maimakon haka mu muka kasance muna musu hujumin addini sai su suna faɗa mu muna sa harshe su suna sa haƙori sai cizo ba ba ba zai iya magana ba saboda in a hujja ne kawo za ka buge shi saboda haka yanzu sai ba ya zai ga kai ke ko sai ya ga hakura kai ki kace ko yanzu fada ne kuma to da ma maganin haukan mahaukaci haukan mai hankali domin idan idan kuma aka koma matakin hauka tunda an bar na hankali tunda ya san ka buge shi ta hankali yanzu ya zo da hauka to kai kuma ba haukan mahaukaci za ka yi masa haukan mai hankali wannan allah ibara ɗin hauka bai bai dace ba amma na kira shi haka ne saboda abin idan shigen abin da yi ne kai kake masa amma ne kai kana irin na mai hankali ne saboda kai kana kai kana da ka'ida shi ko ba shi kai za ka yi ne bisa ka'ida to a wannan daidai wannan lokaci namu sai zama ya zama a zahira ana iya gani cewa wannan aiki ya cika cika mana ana iya ganin cewa wasu ba ma suna da fikiran bane ba ma su da ita sam amma ko suna magana da yawan addini alal misali wanda zai mutumin da zai lura da wannan yanayi da muke zaune a ciki ya ga cewa babban barazana ga addini shine wahana musulmi kuma da shi zai fara to wannan ba ba ba shi ma babin fikira sam sam ballan ran ka ce masa fikira ba shi a cikin babin ilimi ma ballan ran ka ce mashi ilimi wannan jahilci ne da duhun kai da gajeren tunani da biyan bukatan makiya kamar da ɗaukar muku bayan jirgin a wannan lokacin bayan lokacin da muka fuskanci wa'annan hujumai muka ta muwakata a kai musu hari ta nan bangar to sai zaman har an sami bayyanan harka kore akan fikira akan makoma ƙasa akalla kowane na duban mustaqbal a tsakanin wa'annan bangarori uku da rage cewa da masu ra'ayin abinda bature ya zo ya dasa daram ya zauna kenan da masu cewa a koma ma tsarin kwaminsanci ne da mu da muke cewa addini ne mafita addinin musulunci ne mafita kuma zai yiwu addinin na mu na musulunci kamar yadda ya fidda na farko ya fidda na yanzu wato kamar yadda manzon nan ya zo da wannan kira ya sami mutane a cikin nizamin jahiliya ya kawar da su daga nizamin jahilin ya dora su kan addinin musulunci to yana iya ma yanzu a kawar da nizamin da ke iko da duniyan nan wanda turawan mulkin mallaka da yawan da magoya bayan su kafa akan al'ummar musulmi a dawo da shi wannan addini wanda wasu suka yanke kauna ma akan yiwuwa haka suna ganin an ba ma zai yi bane su daga ba su kawo kawo yanzu ma iya ganin cewa kusan mutum yana iya ganin da akwai alamar sa rai ko a dukkan bangarori to kuma kamar wani abu da mamatu da ke ba mutanen yawon da shi na tsari muna iya cewa kuma shi ma a wannan za ka ga komi na mu har wala yau yakan bambanta da sauran ko ko ɗaurin aure ne ko rubin suna ne ko jana'iza ne ko muzahara ne ko taro ne ko menene sai su ga cewa akwai wani irin nizami tsararre ba har gido ba har ma akwai waɗansu da sukan so a ce wasu ne masu suke kare addinin musulunci su fito su magana da yawanci ko su yi domin amma ko da lokacin suka yi yunkuri sai na su ya kare addini amma ba mu tsayin wani abu na mai kare duk da ko muna fama da masu neman su hargitsa mana za a turo hargitsa tsohon hargitsa amma ka san mai hankali malam ya iya maganin mawakaci sai su zo da nasu sai kaga duk da yunkurin hargitsin nasu da kowane iri ne sai zan ba sai ba su taɓa samun nasara akan su hargitsa mana saboda mene ko da ma ɗayan su yayi magana kawai zai zama a kudin kalori sun har yanzu nikan sha mamaki mutanen nan suna tsammanin wai mu kara zuba muke kuma ba mu da nizami cikin sukan da ake mana ma wai ba wani tsari ba wani tsararren abu da aka tsara ja to yanzu saboda Allah duk abin da muke nan sakamakon rashin tsari ne in ma baka san komi ba a cikin abin da muke yi kai baka san komi ba akalla kana ganin wata jarida sunanta almizan don mako tana fitowa kawai haka nan ne kawai sai a ce ba tsatsalo ba tsatsalo ba tsatsalo sai jaridun su zubo sai ka gansu a ko'ina ashe ba wasu ne suke aiki ba kuma cikin nizami ne ba har abin ya zama gashi nan yana tafi tirin tirin tirin kana gani amma su alado da kullum ko da ke suka ne kawai amma da sukan wannan suka to wannan ba ina yaba mana bane amma na san akwai wani abu guda al'umma yanzu tana yaba mana da abubuwa da dama tana yaba mana akan cewa muna yin abinmu ne tsakani ga Allah lalle muna jin wannan yaba cewa sun san cewa ba muna yi ne domin wani abu ko don samun abin duniya ko sauransu alhali yawan mutane 'yan kasuwan addini inda riba a yi in ba riba a yi murabus akwai wani dan gugiya ma da ya ce kai yana wa'azi ne fa ba inda bai ji ya yi wa'azi ba ya ce shi ai wata aka yi wani ya ce kai gaskiya shi ya yi ritaya ya yi ritaya daga ma'adini yanzu zai koma siyasa ne saboda ya fi kuɗi domin ya taɓa kiran taro wai zai ƙaddamar da asusu zai gina makaranta ya kirawo mutane daban-daban har ministan kuɗi ma sai da ya kira don ya samu to ministan kuɗin da ya miƙe ya ba shi gudunmuwa kuɗi hannu zunzurutu ainihin naira dubu sannan kuma ya ce to ai haƙuri ma dai wannan ma daga na shefane ne ga kuma cek to amma dai a duba dai za a gani shi ma dai bai wuce dai na wannan dubu goma ba kaga ministan kuɗi ya bashi zunzurutun kuɗi kimanin dubu ashirin sannan kuma waɗansu sun ba da fiye da na ministan kuɗi wasu dubu hamsin wasu sauransu sai ga shi ya zo yana surutu abai mai jama'a yana cewa nan ya ga waɗannan mutane yana nufin mu suka kira taron su suka tara gudunmuwa nan take aka ce sun tara miliyan hamsin da ɗaya amma shi ga shi yanzu abin da ya samu ya kasa biyan na janareta to a bisa gaskiya waɗannan sun fi su zama ahalin sunnati to kun ga ba na ahalin sunnati a wurin shi sunna din samun kuɗi ne tunda bai samu sai ci gaskiya waɗancan sun fi zama sun fi mu zama ahalin sunnati mu su suke bayarwa amma nuna muna cewa mu ahalin sunnati ne ga sunnan ba ba sunnan shine a tara mashi kuɗi da ya ga baya ci sai ya murabus daga addini yanzu yana da kaya to wannan muna iya cewa shi kamar ya ma nuna ƙashin gaskiya ne amma akwai da daman gaske waɗanda suke su ba za su gaya maka wannan ƙashin gaskiya ba amma ƙashin gaskiyan ita ce su 'yan kasuwa ne business ne kuma kamfani suka kafa amma da sunan ƙungiyar addini kamfani ne manya-manyan 'yan business ɗin aje inda riba a yi in ba riba a bari to kuma ina jin wannan kamfanonukan nasu insha Allah sun ba da durkushewa da sannu jari zai kare raye kuma insha Allah business zai kawo ƙarshe yanzu a sani cewa addini wanda zai ci zai karɓu shine wanda ake yi da ikhlasi fi sabilillah wannan kuwa ba son rake haifar da shi ba haɗari ke haifar da shi na'am har ɗan kasuwa ɗin nan ɗan kasuwan addini yana iya canzawa ya addini ba don kasuwanci ya addini don allah amma wannan sai ya yi ɓaɓɓasa a nasa ɓangaren ya kawar da son rai ya sadaukar da rai tarawa suna yaba mana da cewa muna da sadaukar da rai wato ba ko bayan muna da kyakkyawar niyya muna da sadaukar da kai sadaukar da kan kuwa ma ba ma har da sadaukar da dukiya ba har da na rai don aka ga akan harkar nan mun tsakiyar a harbi a kashe amma ba wuce da baya to waɗannan kyakkyawan yabo ne wadda al'umma take da shi gare mu to kuma ya rage gare mu mu mu fi inda al'umman take zaton mu kamar yadda ya zo cewa maza da gaya ma imam ali cewa in yaji an yabe shi ga abin da zai ce ka ce allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa ighfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun Allah ka Allah ka sani fiye ma da yadda suke zato na kuma ka gafarta mini abin da ba su sani tun tsakanina da kai ina da ina da nawar wani amma kuma su da ba su san wannan raunin ba suna kyautata masa ka yaje ma wannan kuma kar wala tu asirni bima yaqulun kar kar kin da abin da suke fada saboda ayaban su ma za su iya kai kai mutun su baro saboda Allah ta'ala ba yana son mutun ya wuce gaba ne ya rika tsarkake kansa ba wala tu zakku anfusakum wa alamu bima yattaka kar ku tsarkake kawo kanku Allah ya san wane ne yake da takawa kar ka ce kai wane ne Allah ya sani saboda Allah ta'ala zuciya yake karatu ya kuma saka da zuciyar kowa to na san ko 'yan business ba za ba za a rasa wasu kurkur cikin business din namu ba amma dai yana da wanda suka zo nan kace za ka yi business saboda inda wata rana in ka ga da hadari za ka ga cewa to in dai in dai mutum ya shigo business ne in dai zai sami riba kaga ai tsaf ran da kuma ainihin ya zama mutuwa zai yi kaga ai nan zai ba zai yi wani saboda haka ne jarabawoyi da yake sukan bijiro mana daga lokaci zuwa lokaci muka mahaban da su don sukan nuna sukan tantance su wane ne suka dake to kuma jaraba ba su gushi ba suna zuwa maka kuma ba za a gushe ba ana jaraba har ya zuwa lokacin da za a fi darar wannan wani Allah shine abin da gobe ya sa kullu yau muka yi taro irin wannan abin da ya dame mu shine mu gina shi dan uwa musulmi akan ɗabi'a ta musulunci ya zama ba ba kawai fikira ba na'am fikira yana da muhimmanci amma abu na biyu bayan fikira da ilimi mene aiki shine zama aikinsa ya dace da abin da yake fara da abin da ya sani domin ilimi hujja ne gare ka ko a kanka kuma da ya zo hadisi alkur'ani hujja ne gare ka ko a kanka gare ka kasan shi kayi aiki da shi akan ka kasan shi baka aiki da shi kuma yana da cikin abinda mutum ba zai tsallake tsari ba sai an mashi tambayoyi a kai rayuwarsa yadda ya sarrafa ta dukiyarsa ina ya samu ina ya kashe iliminsa me ya yi da shi har idan ya zama muna da jama'a yawan gaske miliyoyi amma ya zama kwashe-kwashe to ba ba ba jama'a ke ba mu ba muna ba ba ba ba ƙuri'a muke bina ba ballantana mu mu ce ka san ƙuri'a kidaya yawa ake ba damu da waye kada ba da ƙuri'an mai sallah da ƙuri'an wanda baya sallah da ƙuri'an malami mai tsoron Allah da ƙuri'an mashayi duk ba ɗaiɗai ne ba yawa kuma ya suke a mizanin masu awon ƙuri'a daidai wa daidai saboda haka inda zai cika da zai cika abin nan akwatin zaɓensa da ƙuri'an yan wiwi za ka ga tsaf kun ga yanzu amerika inda ake zaɓe ana ana batun a wata jiha an halatta namiji a wurin namiji mace da wurin mace amma duk 'yan siyasan sun ja bakin sun tsuki suna jin tsoro kowane aka tambaya sai ya zuƙi saboda yana neman ƙura'in 'yan luwaɗi da matubu yana gudun kare magana wanda za ta so samu su rai su jefa masa ƙura'a aka kuma kwanakin baya shi ma wasu sun sun mace akan a ba su haƙƙin zubar da ciki cewa yanci ne na mutum ya zubar da ciki amma shi ma waɗansu daga cikin masu ƙura'a sun zo su har masu ma sun shiga cikinsu cewa eh domin su sami ƙura'an duk mai son ya zubar da ciki in ya zama wannan shine da makurɗiya yawa ƙuri'a to addini ba akan haka ya ɗoro ba addini ya ɗoro ne akan imani da sadaukar da kai kun ga inda Allah ta'ala yake ce da manzansa fakatir fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harrujal mu'mini asallahu an yakuffa ba'asar ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankira kai yaki a tafarkin Allah kai kadai wato ya kai wannan manzo ba za ka iya tilasta mu kowa ya wannan yakin ban ban da kai kanka wato wannan Allah ta'ala ya wajibta yakin nan akan manzon Allah kuma ko da wani bai bi shi ba ko mutum daya an lizuta masa ya je yaki amma aka ce amma ka kwadaitar da mu'mini ana fata Allah ta'ala ya muku maganin tsananin kafirai in allah ya so a wasa sauƙa ne a wurinsa ya fi tsanani da ramon gayya da ramon gayya a kansu yadda su yi wato gare ku kun ga wato nan an ce kwaɗaitar da mummina ka nuna musu wajibin ku ne ku yi in ba ku yi ba allah zai tambaye ku in kuma kun yi kuna da babban daraja ba ku da hasara in kun yi amma in duk ba su bi shi ba yaya me aka ce masa yi shi kadai je yaki kuma manzo Allah ya ce wallahi in ban sami mutum ɗaya da zai bi ni ba wallahi zan tafi in yake su to ko da muƙaddara ba a sami wanda ya taimaki manzon Allah to da ko manzan Allah ya tafi ya yi yakin da kuma Allah ya bashi nasara amma ya kwaɗaitar da muminai alhamdulillah muminin nan kuma sun bi shi sun taimake shi sun yaƙi ɗin wajen kare shi kuma ba da ba domin yawansu ba ba da ƙarfin yawa ne suka yi nasara akan kafirai ba da aka yi karon badar zahiri take cewa ba sarkin yawa ne ya fi sarkin ƙarfi ba sarkin ƙarfi ne ya fi sarkin yawa saboda mene wannan karkace kar magana sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi yana da ma'ana a hausa amma idan sarkin ƙarfin akwai allah a ciki ba akwai batun yawa a nan in ya so a haɗa yawa da ƙarfi a waje guda inda akwai Allah a waje guda an gama magana to ɓangaren da Allah yake shi rinjaye karan badar mutum 300 da 'yan kai wanda suka fito suna azumi galibansu suna tafiya da ƙafafu a cikin gayarjin rana ba su fito da niyyar yaƙi ba aka suka gama yaƙa sama da dubu a su kwana a dawakai da kwalkwaloli da masu da kimo sun zo shi yaƙe su aka kuma kara allah ya ba jama'a nasara bayan da aka yi wannan karon aka zo aka karon uhud aka yi hunain aka yi waɗannan aka kafin a yi hunain kai aka zo aka yi karon badar uhud bayan wannan da aka zo na hunain sai mummuni suka suka dubi kansu suka ga suna da yawa wa yau mummuni idza ajabakum kasratukum ya mummuni yawan ku ya ba ku mamaki da suka duba suka ce kawo aka ce mutum na da ce mu dubu goma ne ce wane mutum yau to shi kenan allah yana ji ya ce yawa ne ai ba da yawa kuka yi kuka yi nasara ba da ni na taimake ku to amma yanzu bari ku ce yanzu yawan ya kwace ku sai ya janye taimakon sarannan sai da aka ji jiki aka fidda rai aka ce cikin jama'an hunain akwai wani akwai ma wani wanda duk jikinsa surke ya sa yana rike da mashi duk wanda ya ji sai tsira musu wanda ya sai soka mushi duk kowa ya gudu sama aka fara zuba a guje kamar da arasa ake cewa abin nan wanda a rannan ƙasa ta ƙuntata maku duk da ya faɗinta ya zama ƙiyon kuma bata ta muku komi ba kuka juya kuna zubawa a guje to sannan Allah ya kawo taimakon nasa sannan aka yi nasara da taimakon Allah to kaga in haka nan ne wannan yana nuna maka cewa na'am yawa alhamdulillah ba mu ce ba mu san yawa amma wani irin yawa idan duk yawan mai quality ne da quantity tare to alhamdulillah ni'imar quantity amma idan quantity ne ba quality bi isar quantity wato idan yawa ne amma yawan kawai ga sanar an ce ma a cikin wani karawan da musulmi suka da ɗai an taɓa wata rana da aka je ana yaƙi tun safe ana fata za a sami nasara har a zo ta kusa ana ganin gashi ƙaramin yaƙi ne sai kwamandan yaƙi ce kai laifin nan daga cikin mu ne wannan daga baya ne kwarai ba lokacin annabi ba ne sai ya ce kai laifin nan daga wajenmu ne ya ce sai ta tattara mayakansa ya ce cikin kusuwa ne ne yau ba su sallar su bahi da wuri ba sai wasu suka daga hannu sai ce ku fita sai aka fita da aka je aka koma sai aka yi nasara ba fa ba su yi sallah ba ba su yi da wuri ba kaga idan yawa ya zama yawan ga shi ga kaman sa ne maka malam to ba zai kin kuma amma in yawan tun na mutanen kirki ne fadallahi alhamdu in yaso akai miliyoyi ko dubban miliyoyi ko nawa ne ma duk bai bace amma in ya zama ainihin mutane ne wanda suka siffata da siffan addini to in ba su yawa ba kar a kawo su da wanda ba su fi saboda da addini ba ba mu da sha'awan yawan mutane birjik ba tare da sun sifata da sifan addini ba sifata da sifan addini shine a al'awar mu don mun san cewa da irin waɗannan mutane ne Allah ta'ala yake ba da nasara na nasara daga gare shi amma ya ginda sharuɗa daga sharuɗan kuma har sai in waɗannan sharuɗan sun cika sannan yake kawo in sharuɗa ba su cika ba lalle ba da kawo nasara saboda kamar yadda ke cewa wa'adan lahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastahdifannakum fil ardi kama istahdafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi antarahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sai ya ce mene ya'buduna ni wa la yushrikuna bi shay'a wato bayan ya ce ga ya yi alawar ga wanda suka imani daga cikin suka yi ayyuka na gargaru zai hadaftar da su a doron ƙasa kamar yadda hadaftar da suka gabace su kuma zai musanya musu tsoron su zuwa aminci sai ce da sharaɗin za su bauta mini ba za su ba mu wani tare da ba su za su bi ƙa'idan addini to idan ga alama mutanen nan ba su siffata su a kansu da siffan addinin ba kuma da ƙarshe can mai ce allazina in makkannakum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur waɗanda in mun tabbatar da su a ƙasa za su tsaye da sallah su ba da zakka su umarni da mai kyau su hana mummuna to idan ya zama su kansu ba su sifata da waɗannan sifa ba me zai faru in sun yi nasara za su a koma gidan jiya ne shi yasa na fi damuwa kwarai da takaici in naga yan uwa suna suna sun sifa da sifan najeriyawa saboda in ana kuna najeriyanci kuna yin ɗabi'a irin na najeriyawa to najeriyanci za a yi kenan ya kamata a ce da ganin mun fita daban ne don an ba an ba ɗayan mu amana ba zai taɓa cin wannan amanan ba to an san ko da an ba shi amanan ƙasa zai riƙaƙe amma in har zai ci amana to wannan kawai yanzu kamar wa'annan barayi din in ka ga barawo ya zo yana cewa ku zaɓe ni in kyautata rayuwar ka su abin da zai kyautata shi wato rayuwarsa ke gaskiyar da ba su faɗa shi ne ba su cewa kun ganin nan ni talaka ne amma an zaɓe ni zan gina katafaren gida zan sai gidaje ma masu yawa da gina wasu abu'yan su da zan yi kaza zan yi kaza ba zai faɗa kanan ba amma abin da zai yi amma mutane sun san ƙarya yake ko da su ko da sun goyi bayansa saboda sukan goyi bayan shi ne kan abin da su ma za su samu ba wasu kan ce idan mutunci zai baka riga dubi ta wuyar in ka in ya zo da rabba ya ce zai baka riga mai kyau tsawo to wannan irin wani wani zai baka ba za ta kai wannan rabba da ya sa ka san sabuwar rigar da za ka sawa a kuma da wani ƙazami zai zo da hannunsa da ƙazanta ya ce kawo riganka in wanke mu kai ka sa abin da zai faru miƙa masa ya ƙazanta maka gama ga baki mai a hannu yana da muka shi ke na kasan sauran saboda ka idan ya zama 'yan uwa ba su canza ba to ba su iya canza ba to kuma kuma yadda na sha faɗa kar ya zama hadafinmu shi ne manufanmu shi ne mu gyaru don mu sami fika na mutane akan za mu iya gyara su ba wanka da wannan wannan duk ba naka bane na Allah ta'ala ne gyaru don Allah domin kai kaɗai ɗin nan kai kaɗai za ka kwanta a abadi kuma gobe kyama za a fito da kai zikar kuma za a nika maka takardar da ke dauke da bayanan abin da ka aikata abin da ka aikata nan shi ke shi ke rubuce kuma za a je kuma a yi maka hisabi sakamakon za ka gani saboda kuma a lokaci guda in mutum ya ci mato me yasa muka damu da al'umma sai mu ce ai hanyar fita ne da kanmu وقد أبد ألا فأيكت على الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر هذا أمر بالمعروف وانهى عن المنكر gyara tsakanin mutane wajibobi ne cikin wajibobin addini kamar sallar da zakka saboda mafita ce gare ka kai ma kaga ko ta wannan yaushe za a kwatanta ka da ɗan kasuwa ko ɗan siyasa abin da nake da ɗan kasuwa shine ɗan kasuwan addini wanda yake yi in duniyansa ta yi masa daidai in duniyan ba ta daidai ba sai ya bari yana bautan Allah ala har wa minan nasu man ya'budu Allah ala har wa in asabahu dunya ilma allabi wanda ba ko masu bautan Allah kamar a matsayin sana'a ihtiraf shine sana'a kamar a matsayin sana'a wanda za a yi a ci riba in ya ci ya kaman ciniki kasuwanci in ya sami riba ya ga ya ji daɗi duniya ta yi tsaf to to yayi addinin ya biya in ko bai samu ba zai juya ba za ka ya kwansar fuska ce addinin ma baya ci da ya sani da ba ba wani hanya ya ɗauka batun farko kaga suwa ne inda suka sami abin duniya inda suka je suka yi suka yi siyasa malam kaga su ne manya-manya a ƙasa ni ko nan na zauna ina fama da wayannan to wannan mai Allah ta'ala ce dangane da shi khasirar duniya wal akhir zalika huwa al-khusran al-mubin wato kaga shi wannan duniyan koda ma ya ya ci riba ya sami abin duniya dan kadan ne zai kare zai far duniya ya kuma ya asaranta bannan tana wata na yawa ba zai ci riban mu to lahira fa yana da wani abu bai da komai kaga ya hasaran duniya da lahiran ke muqaddara ma an bashi duniyan yana ci amma ita hasaran ta ko ba zai hasaran ta ba ko ya mutu ya batta ko ma duniyan kafin ya mutu ma ta bashi duk hasara ne ko da yana tsakiyar cinta ya mutu me yayi hasara lahira kun bai da komai to ba za ka kwatanta mai addini saboda Allah da mai wannan ba shine na kira dan kasuwa ba dan kasuwa da ke zuwa ya siyo kaya ya sayar ba shi nake nufi kuma ba za ka hada shi da dan siyasa ba wanda hankoransa shine mai in ya zama kaza ya zai ya zai ya zama kaza ya samu kuɗi kaza ya yi kaza a ce je ka zama yaron wani ai wani in shine ya ce zai tsayar da kai a wannan ka samu a kawai sai je ya zama yaronsa ya biyayya a sa shi har a bashi har ya zama sami ya biya bukata ya biya bukatansu su biya nasa don haka suke yanzu a siyasan kasar sai kana da mai gida wanda zai tsaya maka galibi ba wannan ko ba galibin magidantar kuma fajirai fasikai kuma ba iyaka da abin da za su nema ma wajen ka har mutuncin kama suna iya nema kuma za su ga cewa inda za a biya bukatar shi menene a sayar masa madadin har da mutunci to ina za ku kwatanta da mai yi saboda Allah ba zai yi shi yasa ayyukanmu da hanyoyinmu da irin dole za mu bambanta da su saboda mene mun bambanta a asasi yawa ba za ka taɓa ina fata kuna iya gane 'yan kasuwan addini ba sai na ce ba su wani da wani kwanakin baya na ji wani basakwace basakwace zan ce saboda ya ce aka ce wai yan uwana wai yan brazos na kadai kafaɗin gaskiya kasan kasan ana ana bayan ana labari ne ya ce yan brazos na kadai kafaɗin gaskiya kasan ka sai ce komo maka abu biyu na ya hana mu faɗi gaskiya ya ce tsoro da kwaɗayi ya ce amma dai tsoro kam ya kautun da yanzu mai ƙarfi wangana dai shi ya rage kwaɗayinka to kai ko malam in kana kwaɗayi ai ba ai ƙarshen ka ya zo malam ba ka da bakin magana ai kwaɗayi mummuna abu ne duba babu rahirs a cikin targhib wa tarhib a cikin kitabul fada'i na littattafai da dama ka duba babin hirs wal qama ka ga zammu hirs wal qama kowane littafi ka dauka na targhib da tarhib ka gani ba ai ai kwaɗayi mummuna abu ne inda kwaɗayi malam anya ba ka ganin cewa ma a hadisi ya zo cewa wanda wanda ya yi addini ya girma ba wanda ya girmama wani ma'abucin duniya don ya ba shi wani abu sulusun addininsa ya tafi wato inda zai duka ya gaishe shi da amanin ya ba shi wani abu sulusun addini ya tafi in yi so uku ina addinin ya kina sai ballantana yana ta ta yi aiko wannan ba wani abu ne wanda yake sassauka ba wato wato wato alhamdulillah kaga wannan ya nuna su yan brothers din ba su waɗanga abubuwa guda biyu sauran ga ya kawo kwaɗan ma ya ba asali na babu faɗar ballantana ma a ce an kauda shi in ko mutum yana yana son ya gwada kwaɗayi ya kawo mana kayan lasawa ya gani ya ga ko muna za mu amsa ya kawo kayan lasawa da kayan lashe-lashe ya ga ko za a ce ha ha to to to to za a za a taushe mishi a zo a yi godiya ai sun sha gwadawa to in ya zama na wato kaga wannan wannan wani abin da nake kaga a takaice cikin irin wannan wanda suke ganin su idan dai za su samu to za su yi addini in ba za a samu ba ba za a taɓa yi akwai wasu da suka taba haɗuwa da sunan su ma malamai ne suka yi taro suka ce wai ana ta walakanta addinin musulunci ana ta cin zarafin addini daga yanzu su cin zarafin addini ya isa kan ya isa kan nan gaba ma har da wani yana cewa to nan gaba ba magana za mu yi ba aiki za mu za a ga aiki in ba a daina cin zarafin addinin musulunci da ake to shikenan da hukuma ta je ta zaga duk ta kyautata ma musulunci kowanne da mota da na mai kowanne sai shi shara ya kai wannan hukuma a fetur da san addini daga ana tana martaba addini kai ashe shi ne addini to wanda ta wannan tun wato bambancin zaka ashe to inda muka sha bamban tun a asali ne kenan ko a yadda muka dauko abu a asasi na ji an ce an yi lakta nan ko a kan adabar asasi ko tun a asasin ne aka sha bambanci shi yasa ayyukanmu da natijan ayyukanmu ke ta sabawa kuma za su taɓa zama daidai ba amma kuma ba wai muna ba ba ba muna wanke kawo kanmu bane ba kuma muna ma wa'ancan har da wannan da kwaɗayin nan bai rabu da shi ba a shi ma muna fata Allah ta'ala ya taimaka mai shi bayarwar ga kwaɗai kaga huwa albarwa to ainihin ya zama ainihin su ma sun fahimci cewa to addini ana yi ne saboda Allah kuma a yi don Allah ne domin na farko sun yi don Allah ne suka tsaya kyan saboda Allah Allah ya suka kasance tare da su kuma mu ma yanzu ba haka nan al'amarin ta sunna ce kwara ɗaya wanda ba ta canza sai mai fata Allah ta'ala ya taimake mu ya tabbatar da zukatanmu ya tabbatar da kafafunmu ya ba mu sabati ya kiyashe mu sharrin kawo kanmu da sharrin shaidan da sharrin halin da muka samu kama a ciki da zamanin da muka samu kama a ciki ya haɗa tsakanin zukatanmu tabbatar da wannan addini da mun ba domin halinmu ba kar ya musanya wani wayansu da wani domin musanya wasu da wani wasu sauƙa ne a wurin Allah muku a wurin da yana da girma Allah ya taimaki mu assalamu alaikum shi ne zama lafiya kullum ka ji wa'azi da rama sai in ce masa wa'azi ba ke yin wa'azin wanda ake ce masa wai shugabanni kaji kullum wa'azi daga shugabannin siyasa da sarakan gargajiya da malaman addini da sauransu da sauransu duk magana ɗaya cewa a zauna lafiya me ma'anan zama lafiya a wurinsu a yi shiru to ba wannan ba shine zama lafiya ba zama lafiya shine mu tsauna bisa ka'idan addinin mu wanda baya addinin mu a ba shi haƙƙinsa amma ba mu zo na daidai wani rashi kuma menene wannan zaman gara zubancin ya haifar mana ƙasƙanci da walaƙanci ki da kuna labarin abin da ke faruwa yanzu a nahiyar plateau kuna ganin inda su waɗannan mutane waɗanda suke cewa su waiwai ƙasan kayan su je kuma wai shi musulmi ba ne kuma inda suke ta yanka suka ta kashe suna ta rugurguza suna koron mutane a garuruwa amma kuma suna da gatanci me yasa suka iya yin wannan sun latsa sun ga da jini in ji ba haushe ya kace in mutum ya ga ya ga arhani ai
ban daga nan alfa haba yaushe ne har ka ce ka ce muna zaune lafiya tare da mutum sannan shi kuma mutumin ya kanka yanka ka kuma a zauna lafiya saboda sun yi sun yi ba ɗaya ba biyu ba ba abin da yake faruwa gare su saboda ka sai suka gabar su ci gaba dai to muke tsammani idan waɗannan mutane da muke ba da labari amerikawa ne in suka zo suwa za su goyi baya suwa kuma za su sallada a kawo kanmu shi baturen ingila ma suwa ne ya sallada ba shi ba su gatanci ba ba ina fatan munanan abubuwa ba ne ina so a farka ne daga dogon bacci kar a farka lokacin da farkawa ba zai amfani ba ba na son ya zama na yi gama magana na nuna mutane kawai kamar ashe duk cikan muna wani hali ne da ba wani fata to dole in ba mu fata duk akwai fata fatan nan ni ba na tsammani daga gare mu fata ce da ta zo daga Allah ta'ala in dun ta mu ne za a kama mu da halin mu to lallai mun cancanci a yi mana ukuba ne amma ban fata Allah ya kama da halin muna fata Allah ta'ala ma'abucin rahama ya mana rahama ne ba ya kama mu da laifukan ba amma da ke fata da aka samu daga gare shi alkawari ne nasa muna iya dukan kirji mu ce insha Allah azim addinin nan kamar ya dawo ya kuma mallaki duniyan nan kamar yadda ya mallaka da farko wannan tabbaci hakika amma mu da muke zozo yanzu a nan ya zaɓi zai rage mu na mutune ko dai ka tashi a yi da kai ko kuma a yi baka domin kasantuwan baka farka ka an yi da kai ba ba yana nufin sai a fasa ba amma in ka farka aka yi da kai to za ka sami amfanin wannan gare ka duniyanka da lahirarka in ko baka yi ba za ka cuci kanka a nan duniya da kuma a lahirarka da fatan allah ya samu faɗa wasu alaikum